أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin wato ainihin kashfu shubuhat wallafa ta babban malami shekul islam محمد بن عبد الوهاب zamu tashi darasi na sha takwas kenan sha tara na'am darasi na sha tara na'am inda malam yake cewa wa yuqalu aidan alladhina qala Allah fihim ko
bismillahir rahmanir rahim ahsana Allah ilaykum قال المصنف رحمه الله ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون
ويحجون ويحجون
ويوحدون قال يتي ويقال أيضا الذين قال الله فيهم har yanzu dai yana cikin bada wato ainihin amsoshi akan waɗanda suke ganin cewa in mutum kawai ya faɗi kalmar shahada to fa ba zai kafurta ba sai in ya warware ta da bakin shi sai ya ce har yau daga cikin amsar da za a ba su allazina qala Allahu fihim mutanen da Allah ta'ala ya faɗa dangane da su yace yahlifuna billahi ma qalu suna yin rantsuwa da Allah su ce wannan kalmar ba su faɗe ta ba dalin sun faɗa wani sahabi ya ji su ya zo ya kawo ƙara da kai gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce a'a wallahi kaza kaza ƙarya suke har manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya so ya gazgata su ina fata an gane wancan sahabin ya ce aiko Allah tabaraka wa ta'ala sai ya wanke shi daga wannan ƙaryatawar da munafukai suka yi mushi dan akwai ciwo ka zamto mutum mai gaskiya ka yi magana kuma a ƙaryata ka to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya warware wannan qadiya ya wanke shi da cewa yahlifuna billahi ma qalu suna yin rantsuwa da Allah cewa ba su faɗa ba walaƙad qalu kalimatal kufr alhalin ko sun faɗi kalma ta kafirci wa kafaru ba'da islamihim kuma sun kafircewa Allah bayan musuluntar su kuma kalma ce suka faɗa ta istihza'i ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wata fidda su daga musulunci sai ce amma sami'ta Allah shin baka ji Allah tabaraka wa ta'ala ba yani a cikin alqur'ani kaffarahum bi kalimatin ma'a kaunihim fi zamani rasulillah sallallahu alaihi wasallam baka cewa Allah ta'ala ya kafirta su ba da kalmar da suka faɗa duk da kasancewar su fa suna raye a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi imani da shi a zahiri wa yujahiduna ma'ahu suna fita jihadi tare da shi na sukan fita jihadi amma dan su wato ainihin a hure mawa musulmai kunni dan su hure mawa a musulmai kunni wanda Allah ce qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila ashihatan alaykum haka in sun je suna hana wasu ne kawai na fata an fahimta wa yusalluna ma'ahu suna yin sallah tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya sa ba'un ko dugo biyu wa yuzakuna wa yuzakkuna suna ainihin yin yanka zai zama ko yuzakkuna bizaini man ya kawo zal shi ma kuskure ne wa yuzakkuna suna fitar da zakka an gane ko az-zaka wa zaka can az-zakatu shine yanka ko to amma ba shi zai dace ba anan wa yuzakkuna suna fitar da zakka wa yahujjuna wa yuwahhidun suna yin aikin hajji suna kadaita Allah mana suna la ilaha illallah da harshen su amma waccan kalma ta fidda su daga musulunci akwai korama alaci wa qad ikhtalafa a'immatu at-tafsir fi sabab nuzul hadhihi al-aya طلعت الزهراني yace hakika malaman tafsiri sun yi saɓani akan sababin nuzul wato ainihin na wannan aya me dalilin da yasa ayar ta sauka فقيل وسسكت نزلت في الجلاس بن سويد ابن الصامت ووضيعة ابن ثابت آية تاسو كأكن جلاس كو جلاس ابن سويد بن الصامت دكما وديعة بن ثابت عند منافقين وذلك أنه لما كثر نزول, نزول القرآن في غزوة تبوك في شأن المنافقين وذمهم أبن ديسا سكفة هكذا yayin da ya kasance an ta saukar da ayoyin alkur'ani a yakin tabuka dangane da lamarin munafukai yana nufin suratul tauba ta yi ta sauka wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum ya sa ke kiranta alfaziha mai tonan siri faƙala sai jilas da shi da wadi'a suka ce la'in kana muhammadun sadiqan ala ikhwanina alladhina hum sadatuna wa khiyaruna فنحن شر من الحمير idan ko annabi Muhammad idan gaskiya yake faɗa dangane da abin da ake saukarwa na Qur'ani akan ƴan uwanmu ya nufin su Abdullahi bin Ubay bin Salul waɗanda sun kasance su ne sadatuna shugabanninmu wa khiyaruna mafifitanmu in ya zama su ake kira da cewa munafukai mutanen banza ƴan wuta to ayla nahnu sharrun min alhamiri ai ko jakuna sun fi mu in dai haka so da tsabar unsuriyya su daga idan kaga mutum ya cika kabilanci ya cika bangaranci kamar yadda wani malami yake cewa to shaqiqul munafiqina dan uwan munafikai ne na jini ko uwarsa ɗaya uwansa ɗaya su ne suka ce lan khurijan al a'azzu min al adal su suke takama da gari suke takama da kabila suke takama da kaza domin wannan zai sa ko da a ce shugaban naka ba kan gaskiya yake ba tsabar kabilanci ba za ka iya fita daga bayan shi ba haka yi suke ganin ai su ba su da daraja sai wannan garin nasu na madina ba su da daraja sai wannan kabilar tasu ta khazraj to idan ko aka ce su ubu abdullahi bin ubayy ibn salulin su ne shiraru khalqillahi kenan ya kai sun fi su a tunaninsu wasan cewa ɗan adam ba da nasab ɗin shi ko hasab ɗin shi yake da daraja a gurin ubangiji ba da tsoron Allah annasu sawasiyatun ka asnanil misht la fadla li arabiyyin ala ajami wala abyad ala aswad illa bittaqwa ji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam na fata an gane wa akhbara amir bidhalika an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam الحمير فقال له عامر بن قيس سي عامر ابن قيس الأنصاري كنا سيتي موا مي مغنر وإما جلاس كوديعة أجل والله إن محمدا لصادق وإنك لشر من الحمار والله النبي محمد صلى الله عليه وسلم قسكي هيكي فلا وما والله إيه؟ kai ɗin nan kafu jaki sharri yau jakin taumal hakim ma ya ce lau an safuni la kuntu arkabu ko tun taumal hakim kuma ba kafiri bane ko ba haka ba to ina ga wanda yake munafiki ai ko jaki ya fi shi ce wallahi tun da annabi sallama ya za a yi ma Allah ƙarya walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin وما منكم من أحد عنه حاجزين Allah ta'ala yake gargaɗin annabi sallallahu alaihi wasallam yace da annabi zai kirkiro wani abu ya sa Qur'anin da ya shiga uku kuma ba wanda ya isa ya tare shi ko ya bashi kariya haka sai yace annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya kake inda Amir ibn al-Qais ce kuma gaskiya kake yi kuma kai din nan ja kai sun fi ka wa akhbara Amir bi dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala sai Amir ibn Qais ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam labarin abinda su jilasu suke faɗa waja'a jilasun fa halafa billahi anna amiran lakadhib shi mara kunya haka yake gani yake inda muke yake makaryaci ko wanda yake yin ƙarya yaje ya rantse da Allah cewa Amiru ƙarya yake to shi kuma mumini in aka rantse mai da Allah sai ya ga kaman da gaske ne ko gane ba daga galibi ana cutan mumini da rantsuwa ana cutan mumini da rantsuwa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Allah ya faɗakar da shi akan rantsuwar da munafikai suke yi kaga a tabuka suna zuwa su rantsi ai wallahi na shirya zan fito wallahi dan auta na yake dan gudawa shi yasa annabi ya ce Allah sarki je ka Allah Allah gafarta maka Allah ya fiye maka Allah ya ce afa Allahu an kalima azinta lahu an yafe maka ba ka da laifi amma dai yasa zaka ba su izini in ba annabi ba ba wanda kan a faɗi laifin shi za a ce an yafe mushi sai sahabban shi da suka shiga ƙarƙashin wannan darajar tashi da kaftaballahu ala nabi wal muhajirin ko saboda tubar annabin da aka karɓa sai su ma sahabbai kafin a faɗi laifin zaka ce su ma an yafe musu ina fata an gane wannan a wani gurin Allah subhanahu wa ta'ala ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah kaga rantsuwa ne Allah ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina min kafir wani gurin ce ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah falahum adhabun muhin ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu yahkumun rantsuwan nan ita ce junna shi yasa da wannan shaidan ya ruda annabi adam wa qasamahuma inni lakuma lamina an-nasihin mumini aka mai rantsuwa da Allah sai ya ga abun bai kamata ba halittar Allah ta rantse da Allah akan ƙarya saboda shi yanda ya ɗauki Allah da mutunci da girma da kima to akwai wanda shi ba haka yake ba bai san waye mahalicin shi ba muna tare فحلف بالله أن عامرا لكاذب وحلف عامر لقد قال شكما عامر بن قيس يرنس إتوا والله جلاس يفعل وأنما قال وقال سيشي عامر يتي اللهم أنزل على نبيك شيئا يا الله كسوكر موا النبنك وانا أبو دزينون تيوا غسكياني كي فنزلت سيوانا آية تسوكر أقول هنا تكن فضائل عامرين dan Allah ya saukar da magana don wanke ka eh ka kai inda ka kai shi sana na Aisha a hadithul ifki ta ce wallahi na tabbatar Allah zai kubutar da ni ta ce amma ban yi tsammanin ayoyi ne za su sauka ba ta na ɗauka mafarki ne annabi zai yi Allah ya nuna mishi cewa ni bari'a ce ta sai ga ayoyi sun sauka ayoyi guda goma haka tana alfahari da wannan wa hukka laha an taftakhi wa qila wasu malaman tafsiri suka ce innal ladhi sami'a zalika wanda ya ji wannan magana daga jilasu shine Asim ibn Adi wa qila Hudhaifatu wa qila bal sami'ahu walad imra'atil jilasi dan matar shi a golan gidan shi a golan gidan jilas din shine ya jiyo wannan magana wato wanda suka ji magana ne aka yi sabani amma dan jilas ne ya faɗa kusan malaman tafsiri da yawa sun tafi kan haka wasu suka ce Amir ibn Qais shi ya fi shahara kissar da muka ji ɗazu ko wasu kuma suka ce wanda ya ji wannan maganar shine Asim ibn Adi wasu suka ce a'a Hudhayfa ibn al-Yamani ne suka zo suka gaya mawa annabi din wasu suka ce dan matar shi wato mai suna wasmuhu Umayr ibn Sa'd shine ya ji wannan maganar daga baban wato mijin mamashi ya je ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa hamma jilasun bi qatlihi sai shi jilas din yayin yunkurin ya kashe agolan nan nashi li'alla yukhbira bi khabarihi dan kar ya bada labarin abin da ya faɗa da sai Allah ya tsare shi wa qila wasu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce nazalat fi abdullahi ibn sa'ad nazalat fi abdullahi ibn abi ra's ibn ubay ra's al munafiqin ayat ta sauka akan abdullahi ibn ubay ibn salul shugaban munafikai alladhi tawalla kibara لما قال ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل سمن كلبك يأكله سبحان الله ka ce kwatankwacinmu da Muhammad da annabi Muhammad amma shi ya ce Muhammad li hamakatihi ya ce wai matsayinsu su mutanen Madina da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ce kamar yanda mai iya magana ne yake cewa sami na kalbuka ya akuluka karanka ya kaci yadda shi ya yi kiba ya dawo yana cizon ka wal iyadu billah isa nufin annabi ya zo sharid daga makka ya zo madina sun ba shi gata sun yi kaza sun yi annabin za ka yi magori masu hankalin ansar a hadisin wato ainihin ghana'imu hudaybiya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ashe ban tadda ku ba kanku a rarrabe Allah ya haɗa kawunanku saboda ni suka ce Allahu wa rasuluhu aman ashe ban tadda ku ba cikin duhun kafirci Allah ya shiryatar da ku da musulunci sanadiya ta suka ce Allah wa rasulu aman Allah da manzon shi su suka fi cancanta su yi gori sai ce ai kuma kuna da abin faɗa za ku iya cewa kai ma mutanen ka sun koro ka muka baka masauki ka rasa mataimaka muka agaza maka ka rasa kaza ce ina ba su iya faɗi mutum hauka yake يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن من عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم كنتم صادقين wanda ya sai ma annabi goli sallallahu alaihi wasallam abin da kake ganin kayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam kayi dai bakin kokarin ka ne amma ya cancanci sama da haka kuma ba shi kamawa ba kanka kamawa domin shi ko ka taimake shi ko ka taimake shi shi mansurun ne min Allah إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار سيدنا أبو بكر ne kaɗai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da wata taimako da ya mana wanda Allah ne kaɗai zai biya shi nabi ce ba wanda ya taɓa taimaka min da wani abu face sai da na sakan ya mushi yace sai dai Abu Bakar kanat lahu indana yadun yukafi'uhu Allah ta'ala biha yawm Abu Bakar shi kaɗai duk faɗin duniya ne بأبي هو وأمي ina fata an gane to ta sauka akan ra'asul munafiqin da yace kaza kuma ya ƙara da cewa wala in raja'na ila al-madina la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhal a gurin filin yaki ya faɗa haka bayan ya ce sami na kalbuka ya akulu kuma sai ya ƙara da cewa la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhal wanda kaga da ya faɗa haka ɗan shi ne ya hana shi shiga madina ɗan shi ya ji labari shi ma sunan shi abdullah abdullah ibn abdullah ibn ubay ibn salul haka yana bakin shiga madina ya zara takobi ya ce ma baban ko ka yadda kai ne kaskantacce annabi ne madaukaki ko kuma gangar jikinka ta shiga tabarkanka ana ya ba yaro ya ce wallahi ba zan can wani yaro da uba ba gaskiya ne nake faɗa dole sai da ya sallama duk da ɗan yana kwaɗayin baban nashi da zai musulunta da dan bayan mutuwar baban ai shi ne ya zo gurin annabi sallallahu alaihi ya roke shi ya je ya mai sallah nabi ya tashi umar ya ce na miƙe ban taɓa tsayawa ka faɗa da ka faɗa da annabi ba sai rana ya ce wannan mutumin za ka yi masalla mutumin da ya yi kaza yi kaza yi kaza shi ya faɗi kaza ya faɗi kaza nabi ya ce ma sai na umar kai kam kana koyi da annabi nufi ya tazara al'abdu min al-kafirin da yara haka ya je ya mushi sallah Allah tabaraka wa ta'ala kuma yace bai kamata ba wala tusalli ala ahadin minhum illa abada wala taqum ala qabri wannan yana cikin muwafaqat na sayyidina Umar mun mulham hmm aywa فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أكبا النبي صلى الله عليه وسلم لابار أبندا ابن أبي يفعل فحلف عبد الله بن أبي فجاء عبد الله بن أبي فحلف أنه لم يقل باكنيا يزو شي ما يران تيتوابي فلا بس الله يسوك دوتشان آية أو قول وقيل إنه قول جميع المنافقين wato wasfu ne ba rasmu ba an gane ko wasu malaman suka ce wannan magana ta sauka ne akan dukkan munafikai dan halin su ne yin haka in sun yi magana in an zo an titsiye su yace ce wallahi ba su yi ba kenan ba wai ta sauka akan wata qadiyya bi ainiha bane ta sauka ne akan halin munafikai umuman haka suke da fata an gane wa annal ayata nazalat fihim kuma ayata sauka ne akan mu akan munafikan gabaki daya kuma daman koda a ce aya ta sauka akan wani daga cikin mutane to duk wanda ya bi irin wannan sawun nashi shi ma tana magana akan shi domin al'ibra bi umumil alfaz la bi khusus al asbab ina fata an gane wanda wannan shine kauli wanda yake rajihi a gurin malaman tafsiri da malaman usul قال الشوكاني الإمام الشوكاني رحمه الله شكين تفسير شنا فعل القدير فتح القدير وعلى تقدير أن القائل واحد أو اثنان كودا أن قدر شوى wanda ya faɗi maganar mutum ɗaya ne ko mutum biyu domin galibin asanid ɗin mursala ne da suka zo da ta'ayinin sababin nuzul to ko da a ce a ƙaddara alalfard alaltakdir ko da a ƙaddara cewa ta sauka kan mutum ɗaya kamar jilas ko ko kuma ta sauka a kan ainihin mutum biyu kamar jilas da da wadi'a ibn thabitin to fa nasbuhu alqawl ila jami'ihim hiya bi'tibari muwafaqati man lam yaqul wa lam yahlif min almunafiqin liman qala wa halafa to Allah ta'ala da ya jingina maganar zuwa gare su baki daya ya halifuna billah ya halifuna billah kuma kaga yana siyakin ambatan ayyu halayen munafukai ne da sifofinsu su ce ya halifuna billah to ko da a ce ta sauka kan mutum ɗaya ne aslan ko mutum biyu to jingina musu wannan magana ɗin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gabaki ɗaya bi'tibari muwafaqata muwafaqati man lam yaqul wa lam yahlif idan aka lura da cewa wanda ma bai faɗi maganar ba kuma bai zo ya yi rantsuwar a kan ƙarya ba min almunafiki ne daga cikin munafikai ai ya yi muwafaka liman kala wa halafa ya dace da wanda ya faɗa kuma ya rantse ɗin domin tafarkin su ɗaya ne ina fata an gane zuciyar su ɗaya ce komi na musulunci suna kushe shi komi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna wulakanta shi daga wanda ya faɗa ya faɗa ne don Allah ta'ala ya kunyatar da gungun munafukai ga baki ɗaya sanadiyar shi na fatan gane magana shauka da wannan tafsirin na shauka yana da matukar muhimmanci sama akan abin da ya shafi masail fiqhiyya da hadithiyya wurin aqida akwai dan wato ainihin hafawat ba kuma duka ba aqidan shi ma za a ce ai condemning din shi ko su hafawat da zallat bidon qasd rahimahullahu ta'ala duba da yanayin jaudin su irin wannan lokaci na sai zuwan su Muhammad bin Abdul Wahhab ne aka samu haskakawa sosai a mas'ala ta aqida da manhaji kuma dab da wannan lokacin ya rayu ko ma cikin lokacin rahimahullah ina fata an gane to haka sai yace ayar koda a ce ta sauka kan mutum ɗaya ko mutum biyu amma dai ma'anarta ta game dukkan munafukai wa qauluhu ta'ala wa kafaru ba'da islami in ji shaukani ai kafaru bi hadhihi al-kalimati ba'da izharihim lil islam sun kafurta sanadiyar wannan kalmar bayan da suna bayyana musulunci wa in kanu kuffaran fil batin ko da dai daman a cikin ƙwarye zuciyarsu arna ne انتهى كلامه كينا فتح القدير جزء نبي صفة الأري أكو دا تمانين دا بيو أكركشن